السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a ashirin da watan Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar Nasara kuma kamar ashirin da shida ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu kamar da aka saba rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken al-buyu'u وما يشرع ويمنع منها nau'uka na ko kuma hada-hada ta cinikayya abinda shari'a ta hadattar mana da kuma ababen da ita shari'ar ta haramta mana ko kuma ta hana mana wallafa ce ta gamayyar malamai wannan kuma shine darasinmu na na bakwai za mu tashi a cikin ababe da yake korowa na dawabisun wa adabul baiti waɗansu ka'idoji da kuma waɗansu ladubba da ake so lokacin hada-hadar ciniki a kiyaye ko dai da mai saye da mai sayarwa duka ana so kowa ya cike ko kuma ya zama da sun fi ƙarfi ga wani ɓangare duka wannan saboda tabbatar da manufofi na shari'a da kuma manufofi na halattar mana da ta'amuli na kasuwancin da kuma tabbatar da cewa mun alkinta sauki da shari'a ta tanada ba mu yi amfani da shi ta mummunar hanya ba. To za mu tashi a kan ka'ida ta biyar shi ne istinabu ta tafi da gaskiya abin da ma ake so masu cinikayya su kiyaye shi ne istinabu ta tafi su kaurace wa tauye haƙƙi ko tauye ma'auni wani abu na tauye ma'auni to su kiyaye wannan tafafin din yana da suwar da yawa mana yana iya shiga ɓangarori na mu'amalar al'umma da dama na ga wani malami da ya rubutu akan min suwarin tafafi daga fuskoki da yanayi na tauye ma'auni sai sai kaga malamai masu karantarwa a makarantu suna ta tafi ko dai ya ki shiga aji ta tafi ne ko kuma ya shiga ajin amma ajin da ya kamata ya yi kafin ya shiga ajin da ya ba to da kan ya shiga sai ɗauki yara a nan wajen da ɗiri su a nan wajen ila farfesa ne ko wani babba a jami'a tunda bai shirya ba sai ya kada bara ya ɗauko wani sabon rikici kwarin waye a ta tattaunawa wannan tafafifi ne ran lahira akwai hisabi shi ne masana ilimin karantarwa suka ce duk wanda ya shiga hajji bai yi abu uku ba ko bai nazarta abu uku ba ya cinci da ba takwai ne guda uku dole sai ka iya amsa su kafin ka shiga hajji in ka shiga baka iya amsa su ba cutar da yaran da ɗaliban da ka yi na ɗaya za ka tambayi kanka man uzarri idan na shiga abin nan wanda matakin ilimi na ɗalibai zan karanta kila kai ka zama dan bitan ka za ka shiga sakandare ne kana zuwa sai ka ce maka yan digiri ne shekara ta uku kaga bitan ka kai ka kanta iska to ɗaliban da za ka karantar ka san a wani aji ne ko a firamare ne sai ka tambayi kanka yan firamare nawa zan shiga nursery ne eci ne sai ka tambaya sannan bayan ka amsa wannan tambayar man mudarris sannan sai ka tambayi kanka ma ga mudarris me zan karanta mata yi shi gwani ne sai da ya rika maka ya rubuta english za ka ce inta kayan ita ya sha kundum ne a ci gaba kawai ba za ka taɓa bayar da shi wani da ka duba to da ba duk misalin littafi ba ne za ka yi wa ɗalibai sannan akwai misalan waje tambaya ta biyu kenan ma za ku darbe me zan karanta dai na shiga tambaya ta uku kuma sai ka ce tambayi kanka kai fa ku darbe wani method wata hanya zan bi ta karantarwa za ka iya ganin darasi daya amma wannan kanun zancen yana da bukatar wata hanya ta karantarwa wannan ta yi kanun nan yana da bukata ita to idan mutum ya shiga aji ba waɗannan amsoshin ba amsoshin waɗannan tambayoyin ya yi ta tafi sannan ana samun tallafi a zamantakewar miji da mata ana samun tafiye a ayyuka na gwamnati ma'aikata gwamnati za ka zo takwas ka zo takwas da minti daya ka yi tafiye za ka tashi karfe hudu ka gudu hudu sauran minti daya ka yi tafiye ka ga wai don din ta ci mutane da yawa shi yasa da man malik ya faɗa wata shahararriyar magana shi ya ce bi kulli shay'in wafa'un wa tafa'i komai da ka gani a duniyan nan akwai cika shi akwai sauye shi da ka zaka ce wailul lil mutaffifin to ko ina zai shiga amma illa ya kaka ita to amma yanzu maganar me muke ta ce maganar kasuwanci yanzu ta tafiyi a kasuwanci shi muke yi amma ta tafiyin bai ta kai nan ba yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wailul lil mutaffifin bone ko azaba ta tabbata ga masu tauya mawuni ga masu cin zalin abokan mu'amalarsa a kasuwanci alladina idan tadu ala nasi waɗanda idan za su auna wa mutane yastaukuna sai su cika ma'auni zai iya tuna ko ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ko kuma zamakari cikin kamar biyun nan wani yake ta sanan zancen yana alamtar da cewa ayar na baka labarin ma'aunin azzalimi ne saboda amfani da harafin ala da aka yi allazina idan tadu ala nasi idan ya zo sai aunar maka idan ya zo zai auna daga gare ka ya taukuna sai su cika kenan idan kai ne ka kawo hatsin ka ce to gashi a gwada a gida tsakaninka da Allah kuma sai da ka gwada tiya goma amma idan ya zo ya fara sauke hatsi ya rika can girgizawa ma yana yan dabarbaru ko kuma ya ce to bari ya rika ajantiyar a kan mazini idan kan fito aka yi dan zuba wasu kwayoyi biyar goma sun ka zube sai su haɗe da wanda ya riga ya zuba a ƙarshe in ya gwada sai ka dace tiya tara da rai in zai aunar maka sai ya cika ma'auni iya goma a gwajinka tara da rabi a hannun wannan azzalinin da a ce wani zai zo sayan wannan hatsin kuma tiya sha ɗaya zai tsere to da suwa alladhina yaktadu ala an-nas idan za su auna daga mutane yastaukuna sai kaga sun cika kenan awo na zalunci shi ma'auni wanda mutane za su rika amfani da shi yakan fito ne ta fuskoki guda biyu ko dai ya zama ya fito daga hannun gwamnati gwamnati ta zo ta sa ce to ga ma'aunin ta ke sa za ka ja na akwai ma'aune kala kala ta ce ma'aunin mutanen misra ta ce ma'aunin mutanen iraki ma'aunin mutanen hijaz ma'aunin kasa kala idan gwamnati ta fitar da ma'auni to kowa a kan shi ko da shi zai rigawo idan kuma gwamnati ba ta fitar ba kamar yadda ce to a bar mutane su zaba sai idan mutane suka samu matsaya akan wani abin au ba kan shi kowa ne gudana sai mu rika sai rika ta'amuli da shi kada ce kowa ciyar shi daban kowa mudin shi daban kowa gwangwarin shi daban a a zaɓi guda ɗaya tsaya yace wa idza kaduhum amma idan za su auna musu idan za su sayar masu kenan sayarwa ta tiya awwazanuhum ko za su auna masu su sayar masu da awo na nauyi yufsiruna sai su tauye mutu idan zo a kaya ɗaya a can ya yi tiya tara da rabi nan kuma ya dawo ya ba da tiya sha ɗaya to da kai da ke zo zai auna maka kawai haka za ga yana in ya kamfato sha ruwan sama wa in lam yusib awa bidun fatal haka dai ta maka saboda ko kuma wani ma ka da mugu in ba ka bin kirgar in abin da yawa in ya ce sha bakwai yana kare zubawa sai ce sha tara kada sa inda sha takwas ta fito kuma ga shi da sauri sai a sake ya zazzage yake baka yadda da shi ba ba shi ne yadda da kai shi ba to da ka su masu irin wannan hawa to su ne aka ce suna da azaba ta musamman da aka tanadan masu a ranar lahira kafin bayan azabar da suka jawo suka suka dandana a duniya ko suka jawo al'umma ta dandana sai Allah madaukakin sarki ce ala yabunnu ulaika annahum mabawtun wai waɗancan ma'aunan da suke tauye mudu ba su da tabbacin cewa akwai ranar haɗuwa da Allah ne ba sa da tabbataniyar akwai ranar lahira yawmin azim haɗuwar wani yini mai girman gaske yau mai kumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya ga a gaban ubangijin halitta gaba ɗaya kuma ya masu isaji sannan ya kwatar wa ma'abuta haƙƙi haƙƙinsu daga lokacin da aka daga wani azalimin ma'auni to duk wanda ya taba cuta a rayuwar shi ta au za su gaba layi sai me ya faru watana na zo tsaye ya tauye min mudu amma da cikin ma ba za ka iya tuna ya tauye ba amma a na kira ne Allah zai maka ilhama a wannan na rana kaza ai ya cuce ka na rana kaza ma ya cuce ka bilayi kai mana lissafi shine kaga zai zo kawai sai a ɗiba ladar shi a baka in ma ba shi da ladar ya tsiya sai a ɗiba zunubin ka a loda mashi sun mai yusarahu ko sun mai yulkafin nari yasa cikin hadisin da alimam ibnu majah ya fitar hadisi abu na dan umar shahararren hadisin nan ne cewa hamsin da hamsin akwai bala'i biyar ko akwai wasu musibu guda biyar su musibin za su faru ne in mutane sun aikata ayyuka biyar annabi ya ce wa sahabbai ina roƙon Allah kada ya jarabce ku da su kuma su an karba amma mu yanzu kam an fada annabi a na uku kenan yake zamani ko na hudu yake cewa walam yankusul mikyala mutane ba su tauya ma'auni na mutu ba da buhu wal mizana da ma'auni na nauyi amma sai da nama masu sayar da kifi masu sayar da kaya wanda ake gwadawa da nauyi illa ukhidu bisini face sai an kama su da shekarun fari da shekarun kuncin rayuwa shekarun kuncin rayuwa kawai sai ga damina ta zama wani iri ya samu wani masani sai rika cewa to a samu iri mai kyau wannan ba masoyin dan adam bane eh yayi yayi kokari gaskiya amma ba haka ya kamata ya faɗa ba a gyara halaye kawai kawai a gyara halaye sannan wa shiddatil wa shiddatil mu'una sai Allah ya jarabce ku da kuncin rayuwa ga abincin sinadarin yayi tsada ko sinadarin yayi arha amma ba abincin sannan wa jawris sultani alaihim annabi sallallahu alaihi ke cewa matukar al'umma za su rika tauye ma'auni to daga cikin bala'in da za su shi a duniya shi Allah zai hada su da azzaluman shugabanni irin yan ƴaƴan ba tausayin nan ba rahama suna kuka sai a zuwa tambaye ka ina ne ke maka zafi inda ka nuna nan na amsa kana cewa kana shan wuya a ci a rika sai kaza na ci ayan sako kaza an yi kaza an yi kaza kuma Allah kadai za a koma wajen shi ya yaye shi kuma an kwashe kaya a gaban shi ya ce kar a tauye mudu tauye ka zo mutanen annabi shu'aib ai ai ai sun gaba nayi ya za ka ce in dai za a bar ma'auna da sauran 'yan kasuwa da hada-hadar da auna ta ake yi wannan kuma harkar awo mutane yawa za su shiga masu sai da teguna da gonaki za su shiga masu sai da zinariya da azurfa da ake sa nauyi za su shiga tumatir munan ba a sa sikeli ko duk zai shiga inda ana sa mai wani abu na nauyi to amma shi ma ana gwadawa da nauyin hankali yayi ga masu shinkafa ma ta koma awo ko masara ma zai gona ya wurga rabin bulo inci tara to shi ma ya shiga ta tsakiki ne matukar kasa za ta yi haka yan koyan kasa za su yi haka waɗancan bala'o'in ne sun haɗu da su da sa suke cewa daga cikin bala'o'in da tauye mudu ke haifarwa shine alkhusran yana jawo al'umma asara tattalin arzikin ba zai rika kwari ba tattalin arzikin kasar ba zai wa 'yan kasar amfani ba walwalarka da waye ba za ta tabbata ba sannan yana kawo alfasadu fil ardi barna za ta rika yaduwa a doron kasa ba zai zama da mamaki ba idan ka ce harkar kinnafin din nan tauye hulu ya kawo shi ko tauye ma'auni ga su karancin ruwa ga sauran matsaloli da ke iya bibiyowa baya sannan tauye mudu umuman yana can Allah na canye wa al'umma zaman lafiyar da ya azarta ta da shi ko sai ya kwace zaman lafiya sai a batta ba kwanciyar hankali babu zaman lafiya babu natsuwa shikenan me matsalar mutane sun tauye ma wani to da aka babban laifi ne kwarai kwarai da gaske a zuwa ce wani na na na tauye ma wani gwamnati ya kamata ta sa ido a ɗauki matakai a yi duk abin da ya kamata in an jaraba sauran tsare-tsare ba su yi ba to a jaraba na musulunci a gani shi tabbas zai yi ya ce wara wannan sa'i alimamun da sa'i ya fitar alimamun da sa'i ya rasu hijira da shekara ɗari uku da uku wa ibn maja haka alimam ibn maja ya ruwaito wanda ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da saba'in da uku kusan tagar shekara arba'in tsakaninsu عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سودك تهنن صحاتي عبد الله بن عباس الله يرضى da su ya ce in sha magana kan shi ya rashin hijira a shekara kamar 68 bayan hijira yace nan ba kaliman nabi sallallahu alaihi wa sallam madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso madina shekarar farko ta hijira kenan kanu min akbatin nasi kaila mutanen madina suna cikin wanda suka fi kowa mummunan ma'auni in kai awo a wajensu sai ka koka zaluncin su ya kai makura a badin awo fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wailul lil mutaffifin azaba ta musamman ta tabbata ga ma'auna masu tauye mulu fa ahsanu likaila ba'da zalik daga nan sai suka gyara ma'auninsu bayan nan sai komai ya koma daidai to kaga kuma wannan yanzu zaka iya hada shi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Madina tana fama da wani irin zazzabi ne bala'in zafi yana wahala da duk wanda ya kama ga shi bai jin magani ga shi ya tafi bai dadewa yake dawowa in ya shiga gida sai kowa ya yi amma da bai addu'a yalla ya dauke abin nan din daga ciki ga yadda wannan na ciki su ma an saukar da aya gyara ma'auni suka ce Allah mun gyara sami'na wa ata'na ghufranak mun gyara ma'auni to da ka in dai za a gyara ma'auni to hanya ce ta gyaran kasa gaba daya a ga da wanda zai ga shugaban kasa sai ya faɗa mishi sirrin cin nasarar tenuwarka a gyara ma'auni a kasan nan yan mai su gyara lita su ma akwai harka a ciki ta ga wata sanda da gidan rijiyar tarayya ke yi ko da liman da ladan na dai zai ce ma liman a karama kalla liman zan aje kiran sallah me ya faru ce zan shiga wata sana'a ce wata sana'a za ka shiga zai ce ko dai awo ko sai da man fetur shi me ya faru ne ce ai an ce akwai yan dabarbaru da ake yanzu nan za ka kakin ka Allah dai yau ka me me ya ta fara burge ka Allah ba ki ko shi kai baka sani ba kana ayyana salama ka san wani lokaci ne ba an ya karanta da asuba ga shi da karfi yake yi ai na ji na ce suka san inda barbaro buhun ko bai cika ba za su cika shi yanzu nan sai ga harka ta cika to da ka dai ta tafibi gaskiya babu kyau kwarai da gaske mummunan laifi ne kuma shine sanadiyar halaka mutanen annabi shu'ayi gaba daya Allah dai sa Allah zai sa mutanen ke ce ya kau fala ya kauni awful mikiya da wal mizan ya jama'ata ku cika ma'auni na buhu da tiya da mudu da gongo da kuma ma'auni na nauyi bilkisti wala tabkhasun nasa ashiya'ahu ku rika cikawa cikawa ta adalci kada ku rika tauye wa mutane kayayyakin sanan wala ta tawfil ardi mufsidi kada ku yatsu a ƙasa kuna mabannata kenan sai aka ce masu tauye ma'auni suna ɗaya daga cikin ‘yan ta'addan ƙasa. Kamata ya yi kurkuku ya zama daidai da nufin nafas, da na ‘yan fashi, da na makasa mutane. Haka ya kamata da a haɗa su duka ‘yan ta'addani don wala ta sauƙin arzi musuli. Kada kada ku yi ɓarna mummunar ɓarna mana a doron ƙasa. So da shi mai tauye ma'auni ya kashe kanshi ne a lahira. amma kafin ya kashe kuma zai kashe wasu a duniya sai da ya kashe saboda kaga Allah ya sa mana albarka a hau yanzu hatta abincinka da kai kanka ka noma ba karamin kuskure ba ne kamar iyalai kawai sai dai su kamfata su zuba ai in ka tambaye ta me ake ci da iya baka ba da hasashe ba a rika annabi ya karantar da mu haka kuma tarbiyya ce ta ce duk abincin da za a rika girka a rika aunawa kana da abinci kana da waye kana da waye to an zuwa ce to mudu daya da gongo daya da dudayi daya an san shi aka yi amma kawai sai dai a zuwa a daga buhun a zazzaka gongo nawa ba a sani ba iya nawa ba a sani ba mudu nawa ba a sani ba ba zai albarka ba albarkar za ta tafi saboda ba a auna ba da ko dai abu na shida shine istinabu ta tafi a kaura cewa tauye ma'auni a kaura cewa tauye mudu daga cikin tauye ma'auni suka ce ka ɗauki mutum aiki ya gama maka aikin kuma ka gidiyan shi akan lokaci shi ma da tafifi ne shi ma na fiya abin da ke gawa ka saba layi sai ka iya cewa wannan harkar ta tafifin kusan ita ce silar matsalar mu a Najeriya shine babbar matsalar kamfanoni za su iya yi ko su ta tafifi ta quantity ko su ta tafifi ta quality kuma duka da tafifi ne kuma baya halatta dole mutum ya tabbatar yayi abin da ya kamata wannan hadisi yace rawahu at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito wa qala hadha hadithun hasan yace wannan hadisi ne hasan hadisi ne kuma ingantacce kenan da haka sai na shida iltizamul amana sai kuma da zimtar amana ana so mai saye da mai sayarwa su duka su lizimci amana cin kowa da mai saye da mai sayarwa ba su yi ta tafifi ba sai da ka zo da kuɗinka babu ta tafifi shi kuma da ya zo da kaya babu ta tafifi ba an gama da wannan na shida iltizamul amana a lizimci amana shine komai a sa shi a wurin da ya dace kowa ya yi gaskiya kowa ya yi bayanin abin da ya shafe shi yace karta atil nususu kathiratu fi fadl al-amanati wal amri biha nafsoshi masu tarin yawa sun zo game da falalar amana musamman yana ishara ne nan falalar amana ta bangaren yan kasuwa wal amri biha kuma da nassoshi da suka zo da suke umarni da ba da amana wata hadiri mina tafasiri fiha da kuma tsoratarwa game da gazawa gaba da amana sai mutum ya yi sakaci amanar da ke kan shi a matsayin shi na mai sayarwa ko a matsayin shi na mai saye ko a matsayin shi na masu ta'amulin kasuwanci sun gadar da amanar kowa na neman sa'ar kowa to sun yi kuskure yace wa min awa'ili man yukasabu biha daga ‘yan farko-farkon wanda za ka yi wa maganar amana su ne a tujjarun da ne ya tawallau na ibzar silai wal amwal. ‘Yan kasuwa waɗanda suke jikintar kiyaye farashi da kuma kiyaye dukiya. Sun za ga wasu Allah ya sa suke da fawar yanke farashi. Sai gari ya waye ya ce fiye da sai kaza akan kaza. kaya kaza za mu sayar da su a gari kaza a farashi kaza ko janaral duk kasar za mu sayar da su a kan kaza ko canji ne na tsakanin kudin wata kasa da kudi shi ma ya yanke ce za mu sayar ne a kan kaza to waɗannan mutane da yanke farashi ke kansu to akwai amana mai girma a kansu sauran mutane ma akwai amana akwai kayan da bai bukatar a yanke farashi ku ya ku ne ko kai da mai saye ne za ku yi ciniki yace wa ruya ce an ruwaito an abi sa'id ne da khudri radiyallahu an daga abu sa'id bai sa da khudri ba amma shine yake nufi abu sa'id da khudri ya ya ya rasu wajen shekara ta saba'in da hudu bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai an annabi sallallahu alaihi wasallam qal yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi yace attajiru as-saduqul aminu dan kasuwa mai matukar gaskiya bai ce as-sadiqu ba sai ce as-saduqu kenan ya kai makora wajen gaskiya al-aminu kuma mai amana wanda duk wanda ya ta'amuli da shi mu'amala da shi zai ji daɗi aiwa na alhamdulillah wannan ɗan kasuwan da ke da waɗannan siffofin na asidiku wal amana ma'an nabiyyi ran lahira za a tare shi tare da tawagar annabawa kakashi ta yanke saka wa siddiqi siddiqai zai tashi tare da su irin su sai na abi bakar ne siddiqu kenan wa shuhada'i kuma zai tashi a tawagar waɗanda suka yi mutuwar shahada wanda su saboda gata ma har su za a ba su na waɗanda za su cece su su wuce aljanna yace wannan wannan hadisin rawahu at-tirmidhi wa kana hadithun wanda rawahu kana fi sahih kenan wannan wannan shine al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasan hadisi ne hasan sai dai wannan hadisin malamai sun yi maganganu sosai a kai har makala wani ya rubuta kai ya kan wannan hadisin kai da ma gamayyar hadisan da suka zo suka ce dan kasuwa ne amana zai shiga aljanna zai tashi tare da waye da waye akwai wani malami da ke cin shawo Abdullahi Iskandari ya rubuta makala ya bata sunan takhariju a hadisi fatl tajir al-amin as-sadiq saduq ko sunan makalar kenan ya kawo hadisi a tajir as-sadiq al-amin ma annabiyina wa shuhada'i wa salihin ya tattauna kai hadisi Abu Sa'id al-Khudri kenan at-tajir as-sadiq as-saduq al-amin al-muslim ma shuhada'i yawm al-qiyamah التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم يوم القيامة التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة التاجر الصدوق لا يؤجب على أبواب الجنة أول من يدخل الجنة التاجر الصدوق وترواية مرتياكا sannan talatatun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluhu at-tajiru as-saduqu wal imamu al-muqtasidu wa ra'i shamsi bin nahar haka hadisai kusan guda goma shi ne ce dukkanin hadisan suna da magana shi sakamakon karshe ne bisa da shi babu ɗaya da ya inganta amma mu yanzu babbar damuwar mu da shi wannan din da aka kawo in ka kallo waɗanda suka haɗu suka yi aikin kuma ka gama ganganin da malamai suka yi na watsi da hadisin to shi zai ƙara sabuwar da kai akwai wata magana a ƙasa kuma akwai din mafi yawan wanda suka yi rubutu a kan dirasa mai daniya ta hadisi kwararru a ilimin hadisi sun ce hadisin da yake ne da gaskiya ta mala albani da ya zo a da ikul jami'is sagir sai ya kawo hadisi kuma ya ba da hukunci cewa wannan hadisin hadisi ne da in ka je ka duba lambar hadisi dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya duk bayanan da ya kamata ya yi ya yi ya sallame shi daga baya sai ya samu wata hanya sannan silsila su da'ifa da suwaye wurare da dama ta karibin miskat da ya yi ta karibi na gayatul mara dukka sai ya ce hadisin da yake ne daga baya sai ya zai ce kuma ya same shi da inganci in ka duba sahihu targhib ya yi aiki a kuma wannan littafin da Imam al-Munziri at-targhib wa tarhib sai ya raba shi gida biyu sahihu targhib wa tarhib da kuma da'ifut tarhibi wat tarhib to da yazo sai kawo hadisin a cikin sahihut tarhibi wat tarhib a cikin sahihut tarhib wat tarhib a lambar hadisi kamar 1782 kuma da ya gama kawo hadisin sai yazo kasa ya ce sahihun shi ne sai malamai suka ce wani abu ne da ya saba faruwa da shi ya faru yakan iya za'afa hadisi sai ya ɗauko shi daga baya sai ya dawo da shi gidan sahihi shi ne wani malami yake cewa taradu'atu albani yanzu yana ba da misalai ne na hadisan da alimamu albani ya janye hukuncin farko ya dawo sabon hukunci daga ciki hatta wannan hadisan ya bada misali hatta wannan hadisi ya bada misali ya ce da ga a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ya ce zai amma da ya zo sai mun tarji sai kuma ya ce hadisi ne sahi to da ka me yiwa shi ne dalilin waɗannan malamai da suka ce hadisin ya inganta akalla sun ci wancan malin ya ce yana da illoli guda uku kaga yan ce daga Abu Sa'id al-Khudri shine sahabin da ke da hadisin to inda matsalar take in ka dawo baya wane ne mai shi Abu Sa'id al-Khudri a wajen waye da hadisin suka ce a wajen Al-Hasan al-Basri kuma bincike na keke da keke ya tabbatar da cewa Abu Al-Hasan al-Basri bai taɓa jin hadisi ko ɗaya a wurin abu sa'id na kudari ba ta ya za ka zo a nan ka ce ya ji wannan rashin jin ya haifar da in kitsayi a tsakanin su duk yadda aka yi akwai wani a tsakani da aka yi rufa rufa a fito a bana kowa yi sai suka rushe hadisin da wannan illar sannan a ciki ko na abu hamza wanda ya kira shi da abu hamza wanda ya kira shi da sunaye da dama ibn ta samu yadda rabi kuma akwai cin karo da juna da dai sauran amma dai lura da cewa shi mana albani ya ce hadisi ne sahihi ya inganta yan kasuwa sun ci wannan bulus din dan gara ma ka ce yawa ana ne amma kuma sai wanda bai ta dabi'i ba ko sai wanda ya rike amana eh wani wani ya yake cewa kalilun mako kuma ba su da yawa amma dai mutum ya kiyaye to gaskiya ga bonus an bayar ka yi kasuwancinka ka tara dukiyarka ka ci abincinka a Mr. Fix ka more rayuwa kuma dai lahira an goka ta wagar annabi ga talawakawa tun ba isa ba wan ba wa ta kai ka zama min aljannati ila aljanna daga aljanna kawai zuwa aljanna a an gwa ce wai wai wancan alaji ne a to ya haka to ya ba haka ba in ka ce ya haka sai ce ya ba haka ba duk dai zaka ba da amsa kana so ka ji wai ya haka to amma ana so ka ba da amsa me me zai hana ai ba ba mamaki min jannati ila jannati ko ba mamaki min nari ila nari na bakwai daga cikin abin da ake aka sanya wa yan kasuwa a matsayin ka'ida shine yake zulakul dakkaki na wakatar sala kulla shaguna lokacin sallah da an kira sallah a rika shago da an kira sallah a rika shago mu za ka ga galiban ana rufewa ne sai yan duniya kuma Najeriya muna ce inda ake rubewa dan Allah wasu kasashe za ka ga sai dai hukuma ta shigo amma in dai gwamnati ba ta shigo ta sa doka ba wallahi wasu ba za ta rufe ba amma mu za ka fi sabilillah na kiran sallah za ka ji wani kawai ya rufe shagon shi ta kai ba dan sanda dan sandan Najeriya ma yana wurin ba zai shiga rufe shago ba dan ba shi a cikin asalin inda aka dora mai to qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce rijalun wannan na kira ce da aka zo da ita domin girmama su akwai waɗansu mazaje la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah hada hadar kasuwanci da hada hadar saye da sayarwa ba ta shagal ba ta shagaltar da su daga ambatan Allah wa iqamis sala da tsayi da sallah wa ita'iz zakka da ba da zakka kullun da aka same su yaqafuna yawma suna jin tsoron wani yini na alkiyama da ta kallabu fihi da kulubu wal absaru da zukata za su ta wurkitawa idanuwa su ta wurkitawa ana neman inda za a dafa su ko sun kiyaye ba sa da tsoron wannan rana wannan aya na cikin suratul nur aya ta 37 yace rawa ibn abi hatim an ibn umar arwaitu ibn abi hatim ya ruwaito an yi sabani game da shekara da suwar shi wasu suka ce har sun jira da shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai ko ɗari biyu da saba'in da takwas ko ɗari biyu da saba'in da tara sabani ne da suka yi haka kuma ta hanyar sahabi abdullahi dan umar wanda ya rasu hijira shekara saba'in da uku radiyallahu an umar annahu lallai shi kana fi suqi ya kasance a wata kasuwa fauqimati sala sai aka tsayar da sallah fa aglabu hawanitahum to sai yan kasuwannin suke ta rufe shagunan wa daqalu masjida suka je suka shiga masallaci fa qala ibn umar tabla dan umar yake cewa fihim nazalat a cikin su wannan aya saboda game da su wannan ayar ta sauka rijalun kai waɗansu mutanen kirki la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah hada-hadar kasuwanci da saye da sayarwa ba sa shagaltar da su daga ambatan Allah, sallah kenan. Ko ambatan Allah ko ya kani sala da saye da sallah. Warawa tsabari, alimamun tsabari, wanda ya rasu hijira da shekara kamar ɗari uku da goma. In sha magana a kan shi ɗaya da cikin bajaman malamai, yana da littafin tafsiri wanda shine jagora a littafin tafsirai na sunna. Yana da kyau kwarai da gaske. an ce lokacin da ya niyyar tafsirin ya tara ɗalibai ce to zan yi maku tafsiri wanda zai yi amfani za a karanta za a yi muraja za a san Allah sai yana fatar ya zama cikin volum ɗari suka yi maza suka ce akara makanda wannan ya yi yawa ina ce ta lalle yanzu ba ɗalibai ba ɗalibai yan wanke wanke sai da wani ya maku manda ya tsara shi ne kamar volum talatin amma ɗari ya soye mujalladi ɗari suka tafsiri suka suka ta kokawa yi yawa ai wallahi ya yi yawa kaza kaza kaza to ga talatin din ma da zai dawo da mu kun bakwai za mu ci gida ko kuma shida ko sai zo goma mujalladi daya wani ma zai gaishe da dan tafsiri haka yan shafu da yan dukkanin qur'ani ne gaba da lalle ba tafsiri bane tarjama ce an nan da bai da haka ba baka yi imani da shi bane ko kuma inda bai baka iya ba haka ce wala masara baka amma in dai aikin ne in ka iya in ka samu wancan ka samu wancan ko za ka hada mujalladan da yawa yana cikin malaman da ba su yawon fada ba har suka rasu ya faɗa cikin tafsirin daga Abdullah dan Mas'udin wanda ya rasu hijira da shekara 32 kenan radiyallahu anhu annahu ra'a qauman min ahli sufi ya ga wasu jama'a a kasuwa haythu nudiya bis-salah lokacin da aka kira sallah taraku biya'atihim sai suka bar shagunan su da hada-hadar kasuwancinsu wa na abu ila sala suka zabura suka tafi wurin sallah fa qala abdullah sai abdullahi dan mas'udin yace in kana karatu kai kawai yace maka fa qala abdullahi ibn mas'udin haula'i min alladhina dhakara Allah fi kitabi kai wadannan yan kasuwan suna cikin wanda Allah ya ambata a littafi la tulhihim tijaratun kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un ko saye da sayarwa an zikirin la daga ambatan Allah wa iqadis sala da kuma sayar da sallah haka abin da ake so ga dan kasuwa ya zamana yana nan yana la'akari da lokacin sallah kada ya sakaci da ita kada lokacin ta ya rika wucewa wannan lokacin da yake zama a kasuwanci banda lokacin sallah lokacin sallah ba na shi bane sai zama ya yi kwace kenan na wa alaikum assalam wa rahmatullahi in dai ko ina ana yin sakarin da ya kamata su kake ba da yi da akwai da suke cewa yana tsoron ya zama hila ce irin yadda yahudawa suka yi da aka haramta musu kitse su suka rika narkar da shi suna tura shi a jirgoki suna sayarwa masu jirgin ruwa suna shafawa sai siyar da kitsan da aka hana shi ya ci sai siyo wake sai zo gida a gyara shi shine Allah ya haɗa su ne musu gaba ɗaya wannan dabara ba za su yi mana wayo ba ladabi na takwas iltizamu samaha kullum mutum ya lizimci rangwame ya zama da kai a matsayinka na mai sayarwa zuciyarka akwai imani da tausayi kai a matsayinka na mai saye kada ka matse mai sayarwa yace ya kare da bukhari al-imam al-bukhari ya fitar sha magana kan sharu sidra da shekara 256 daga jabir dan abdullah wanda malamai sun fi sabani wa shekara ya rasu saba'in da uku ko saba'in da hudu ko saba'in da bakwai ko saba'in da takwas shekara amma dai a wannan tsakanin ne a kusan kwatan karshe na karnin farko radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajula kai Allah ya rahama ga mutumin da sabhan idza ba'a je yake zama ne sauki idan zai sayar za ga wani shi yana da yana jin daɗi al'umma ta samu sauki amma wani yana nan ya wasa wuka na nan ya wasa wuka har ma waya yake wani duk kwastoma yin ya zo sai ya kira waya ya farashin ya je ya kamata mu hula guru ya daga cakin akan farashi eh an ce ta ga da yiwuwar ta tashi da yiwuwar ta tashi kawai shi sai tayar da tashi daga jin da yiwuwar ta tashi eh siga ta dan fadi sai ki bari in sai mai magana yake amma na so in ce ta sauka ne ce ta wannan tsohon dauka ne amma kuma ya ce ma da ka kara kuma tsohon dauka ne kuma shi nan jira yake a jihar janna ina sai ya je lahira sallah ce ku yi mai lissafi na keke da keke ba lokacin da ya rai zai baci ya ji kamar a dawo da shi ya buɗe shagon ya kwana a buɗe ya koma gida kowa ya ɗiba fi sabilillah amma dai ya yi kuskure wa idan tara ba Allah ya rahama ga mutumin da zai zama mai sauƙi idan zai saya in ya zo saye baya matsa 'yan kasuwa ya kira can shagon ya kira can shagon ya kira kano ya bi rawunin ma ke wannan kayan a dubai suna siyar da shi kaza ka zan kai conversion a dala to zai zama kaza kenan ka amana kayan da sun so sun tsada ya da bambancin dubu uku a tsakani ya ma manta da kuɗin kawowa in ka ba shi ya nawa za su kawo maka to ba a so ai kasuwancin ai ribar halal shi yasa ma ita shari'ar musulunci ba ta kayyada fasantat na riba ba amma an ba gwamnati dama idan ta ga 'yan kasuwa na so su saki za ta iya yanke fasantat kada riba ta wuce haka amma ja ba ko da yaushe ba ɗan kasuwa zai iya siyowa goma zai iya siyarwa sha ɗaya ya siyar sha biyu ya siyar sha uku ya siyar sha hudu ya siyar sha biyar ya siyar sha tara ma ba wuce da yake ta riba ta ninka ta ɓaci ne da dalili kawai dai kada ya zama akwai cutar kwastoma ai zai iya cewa goma kuma ya kakkaba biyar ko kuma ma a zuwa kama shi a ce kayan masu yi expire sai dai a zubar alkara su bita mani kuma wani za ka tafa daidai ne haka idan mutum zai nemi bashi biyan bashi bashin da mutum yake bi idan zai nemi a biya su ana so shi ma ya sauƙaƙa wane lokacin biyan bashin nan yayi to kuma da wallahi ga rayuwar sai dai addu'a ba da yi kokari alkawari ba kaya ne sai dan daga mishi gaba shi dai bai ya kara mishi ba amma yau din ba zai kara mishi magana ba ko ma ya dan kau da kai ya ka dai lahira shi ma sai ce to a ya ce mishi ai ba da ba bi ai a lokacin da ya nemi a biya shi ba shi ka'ida ta tara kasaratu sadaqat ana so a yawaita sadakoki ana jin ‘yan kasuwa su yawai da sadaka wannan gaskiya tarbiyya ce ta addini sosai ana so ‘yan kasuwa su ga sun yawaita yin sadaka ana so wani ya mabukace don zagayo ka bashi wanda ma ka san yana da bukata ko bai roƙa ba shi ma ka bashi wasu butoci a masallaci ka rika gyarawa wasu marasa lafiya rika taimakon su ana siyar da kaya wani ya zo hajaran majara ina ta soke soke yin wata da ni ya ba shi gwangwan gari nawa kafa tayi minti goma bai zaro kudin ba sai ka hada maki da suga ka ce Allah ya kiyaye hanya kawai shi kenan amma ga da kake wannan kuma kudin ga ka ka tare wa mutane wuri ya tare ma masu kudi shi matsiyaci ne ya a rika tsagaka ita sadakar da za ka yi ita ce taka kuma shi ne sirrin wanzar da kasuwancin cikin tsarki yanzu kasuwanci yana ta gudana cikin tsarki kuma tattalin arzikin ne ya daɗewa tsakanin wanda ya matsa mutane shi sunnar azumai da Allah kan ambata kita sunnar Allah shi ne idan ya daga ka a mutane ya daga ka ne don kai wa'annan mutanen hidima ita ce babbar manufa amma ba don kwas ɗin da kai a jami'a ba ne ba don wayan ba don kowai kawai hikimar kenan ya za za ka ga ragowar gawa yake aka je ƙauye mutum goma sai ka ji wani mawadaci sai ke ba sa bashi da gangan Allah ya zaunar da shi a nan ma zai dawo da shi biyar yayi suke dawo da shi biyar yayi kina bula kamar yake ta idan Allah ya gwada mutum ya bayar ya rike ya bayar ya rike to sai ya tanka shi ba manajan nefa ne zai sakin wuta zai tanka shi wallahi zai dai gane da transfer kawai ne ya faru an canza shi eh Allah ya sake wani noma mai faɗi a ra'a shekara kawai ya browsing ya ga cewa eh bana kabeji zai harka ashe ba zai harka ma mafarki ne Mutum da Allah ya canza ya ce wani zai ji ba mutanen mu. kawai shi kenan zai a ɗauka sai a bawa ne kamar kana bayarwa kayi abin da Allah ke so kayi abin da Allah ke so to ana so yan kasuwa su yawaita sadaka ka duba kalmar sai a bada kasara yanzu za mu yi ta a sati so ne sadaka ne anya da yawa ne kuwa a sati so ɗaya ba mai yawa ba ne a rana so ɗaya hanya da yawa sai dai in kwastama ɗinka ba yawa amma dai ka zama kana yawan ba da sadaka ya zo daga kai an samu hadisi daga kai ibn abi gharaza al-ghifari radiyallahu anhu kan kunna nusammi fi ahadi rasulillahi kunna nusamma fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam samatira mun kasance ana mana suna ana mana lakabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da as-samatira nan ce as-samatiru shine mutumin da yake zama wasita tsaka tsaki tsakanin mai sayarwa da mai saye kamar dillali kenan ko shi dillali dillanci na da asali dillalai kuma na da dadaddan tarihi amma namu na Najeriya yana da bukatar da sauraya akwai abubuwan da suke wanda ba aikin su bane yanzu za ka malamai sun yi rubutu akan ka'idodi da hukunce-hukunce na dillanci amma kuma yana da muhimmanci saboda wani ba zai iya mu'amala da mai kayan ba waccan amanar da waccan gaskiyar dole ta su yadda ya faɗo maka haka za ka zo ka faɗa yadda wannan ya tsaya haka za ka je ka faɗa amma ba sa gon sai ga farashi uku mai sayar da kaya akwai farashi eh gidan nan miliyan biyu sai kuma lillahi da aka zo sai ka zo ka ce to ya ce gaskiyar abin da zai bar gidan nan miliyan uku a ni ba zan bayar da haka ba yanzu ba shi biyu da rai ka rokan man shi ki ta aika san ina so a yankin nan ya ga har kasu sai kuma kai ne ka yana dawowa sai ce wallahi rafi da kyar da kidin goshi na takura shi na nuna mai kan gida da kuma yadda kai in ka zo gini ba ka ba kuɗi yanzu da ya tsaya da ɗari takwas ya wanke ka biyu ya wanke biyar a can amma na ni ina ga abin da za a yi kafan mace da tara san ka yadda za a yi ko maya ne ko ni ne sai na cika kudin nan ne zai ce to kai kuma ka ba da bakwai ga wannan ai ya za su kace ita kalmar kimsar ita ce jam'in ta samatira a wancan lokacin suna kiran kawali da ita ma an gane kawali wanda yake tsakanin karuwai da lalatattu shi ma na ce mai timsa a shi da tsarin da kowa na ce masa ta ita to mun kasance ana kiran mu dillalai a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama fa marra bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan sunan da yake na dillanci a lokacin ba wai dillancin suke irin wannan ba hada-hada suke ta saye da sayarwa da mu'amalar to amma dai akwai wasiƙar da suke zama tsakaninsu da mai sayan shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai wata rana ya wuce ta wajenmu fakala ya ma'ashara tujjar sai ke ya ku taron yan kasuwa sai canza masu suna zuwa dillali da da dillali da mai saye da mai sayarwa kowa sun tarbi shi ne sannan sai ya ware shi mai saye da sayarwa su tujjaru ne shi kuma wasiƙa tsakanin wancan da wancan aka bar shi da sunan sintar da ya ce innal bai'a ya zuru ulhaliku wallagau shi fa saye da sayarwa to wasu ababe na rantsuwa na shigo shi wallagau da yasassun maganganu waɗanda ba haka suke ba ko ni ban same shi a haka ba ai kayan nan original ne duk ba a ba bukatar ka faɗa sai dai a musu a na gau kawai ai in ka sai kayan nan za ka ji daɗin su duk kasuwan nan mu kadai muka rage da irin wannan kaya mu kadai muke da tsohuwar ɗauka sauran shagunan in kadai za ka iya cimma maguli ta yi yabo kenan to duka wannan maganganun suna bijiro wa 'yan kasuwa sannan da ya ba da ƙa'ida ya ce fa shuguhu bisa sadaka ya 'yan kasuwa ku rika cakuɗa kasuwancin ku da yawaita sadaka ku rika yin sadaka sai karba yi kaza yi kaza yi kaza kai sadaka kai kyauta kai alkhairi ka raya zumunci to sai zama kana tsaftace dukiyarka da wannan kuma kana kokarin wanzar da karfin tattalin arzikinka da da da wannan aiki da kake yi wa'annan su ne ladubba da ka'idoji guda tara da ma da ya kawo waɗanda suke da muhimmancin ɗan kasuwa ya tabbatar ya kiyaye a lokacin ta'amulin shi da mai saye ko kuma shi in shi ne mai sayan lokacin ta'amulin shi ko mu'amalar shi da wanda zai saya a hannun shi yana saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh Sai dai in sayarwa, sai dai in sun ba shi wata magana da cewa to za su cire na dindancinsa a tsakani, kuma shi gida ba zai hau takarda ba, in sun mai wani bayani da zai yi da abin nan na haka shi kenan. Amma in dai ba wani bayani shi da yadda ya siya, akwai bukatar a gan su a rubutan a haka. sai ya tato ya tashi cinikin ko kuma su dawo da abin da suka ɗaukan a sallame su saka za ka ba mutum dillanci ba kuma baka sallame shi ba sai dai kawai dillanci ya fi kama da juhuli ko ju'ala mun ce juhuli shine ka sanya mutum wani aiki ayyananne amma baka kayyade mashi lokacin da zai yi ba to kamar misali yanzu kana da fegiyar yana da wani fegiya a can ka nemo mani mai sayi ya shekara guda har kudi ya kashe har sanar raya a rediyo masu siye suka yi ta zuwa ba daidaita ba sannan kai da kanka mai filin sai ka samo mai sayi kuma kuka yi ciniki kuka daidaita sai da koci tun da bai kawo ba sai kawo bai kawo ba ya kawo ba daidaita ba dama ciniki harka ce ta samun sa sura ka su dilla yana cikin ka'idodin da ake so su kiyaye kawai su babban aikinsu shine sauƙaƙa wa mai sanya sayar da kaya wajen su nemo maki kaya da sauƙaƙa wa mai sanya sai kaya wajen nemo kaya daga nan sai su shiga tsakani gaskiyar da take na ita za su je su kai can gaskiyar da gaba ɗaya ita za su kawo nan ana samuwa daidaita ko kuma in ma zai yiwu a zauna lokaci guda ga mai saye ga mai sayarwa amma ga dillahi zai iya amfani da lallashi da sauransu ana samu a daidaita. نعم ba su faɗa mutum ba farkon cinikin ko kuma shi ne san al'adar yankin ba ne? Don al'adar yanki ne al'urfu al'adatu muhakkama in dai in dai al'ada ce an sani al'adatu muhakkama ta ce musu ko ya je kotu wani gida ba sai dai idan su kwata kwata ba sa yi al'adar amma in dai al'adar mutanen wurin haka ake yi mutanen kuma sun yarda da daɗi za su cire su bayar to al'adatu muhakkama ta ci musu ina ji da suke mata al'uru yana da irin ka'idojin shi in bai tunkuɗe wata matsala ba wannan kuma za ka bai tunkuɗe ba to za a iya yi amma al'adar wurin ba a yi to shi ne sai magana sai magana kuma irin wannan tun farko su dillanin za su yi bayani kai za ka biya kuɗin kaza an daidaita akwai kuɗin kaza akwai kuɗin kaza duka sai su yi mai bayani in ya yarda shi kenan sai a tafi ala basira Allah ya samu gari subhanakallahumma wa bihamdika